إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya sake haɗe mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan garin jirga inda muke gabatar da daura ta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر بابا مالي مسلنشي مالي حديثي الشيخ العالم العلامة محمد ناصر الدين الألباني الله سبحانه وتعالى يجيكنشي درهما كما أولنا رانا تا الخميس watan shawwal ne ina ga yau goma ko sha ɗaya yau sha biyu ko sha biyu ga watan zulqa'ada na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda kuma ya daidai da 30 ga watan april 2026 gregorian calendar a wannan manta in ce muna gabatar da wannan daura karkashin wannan makaranta ta mai albarka madarasatu tahfizul qur'ani wa dirasatul islamiyya dirga wato ainihin ga uwaye mata kuma wannan shine rana ta biyu a cikin wannan daura kuma zama na uku amma yau alhamis shine zama na ɗaya don haka a shekarar jiya inda muka tsaya mu na biyu mun kawo mun yi mukaddima mun gabatar da wane ne muhammad nasiruddin albani a takaice sannan mun yi bayani akan littafin na sifatu sala sannan muka so makaratun littafin in ba ku manta ba shi wanga littafi yana bayani ne akan sallah ya ake sallah yadda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ka sallah inda muka tuƙe alƙira'a yau za mu tashi ƙira'atul fatiha na'am
bismillahir rahmanir rahim qira'atul fatiha thumma yaqra'u suratal fatihati bi tamamiha wal basmalatu minha wa hiya ruknun la tasihhu as-salatu illa biha fa yajibu 'ala al-a'adimi hifdhuha faman lam yastati' فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله daga ce abin da ake so ga ɗalibai shine wannan hutu da aka samu daga shekaran jiya zuwa je ki daddaka ki nazarin ina abba ki gane wace littafin ga in dai aka yi daura haka to insha Allah shi ne sa ko da za a gama littafi ya zan ke iya littafin nan abu na biyu kuma kun ga ana ɗan samun intabar ta haka yanzu muna fata kowa ya da farko zuwa nan mala ya ce ƙiratul fatiha karatun fatiha sun mai ya ƙara'u suratul fatiha sannan ya karanta fatiha bitamamiha wato cikunta gaba ɗaya karance ta da farko a ƙarshe wal basmalatu minha bismillah tana cikin fatiha don haka sai kai bismillah wa hiya rukunun rukuni ce la tasihhu salatu illa biha sallah ba ta inganta sai da ita fatihin nan don haka dole sai ka karanta fatiha fayajibu sai ka karanta wato ainihin fatiha sannan sallar ka ta yi fayajibu alal a'ajimi hifzuha don haka ya zama wajibi ga sauran gama garin mutane ko ba balarabe kake ba ko ka iya karatu ko baka iya ba dole sai ka iya fatiha babu uzuri ga rashin iya fatiha to amma ga wani anyi anyi ya gaza iya fatiha an yi bugu ne an yi bugu ya gaza iya fatiha ko ko da bayan musulunta kusa na samu haka nan ko ya musulunta da shekara saba'in kamar yanzu waɗanga da adam ashaka ka musulunta suwa adam ashaka da shi da babanci ne da wasu manyan malamai na allah kawo musulunci yanzu suna nan suna ta jihari sai ka ga gari guda duk sun musulunta yasa cin karatukan mu kwanakin bayan ambata muku ni'imar musulunci wallahi in ka gane su yanzu ga facebook sai ka ce ba mutane na ba ga sunan zindir babu tawahi ga jikinsu kuma cikin najeriya suke sai kai mamaki saboda musulunci bai je inda suke ba in suka musuluntar da su sukan kai musu hijabai da wasu na bada taimako ga yadda suka waso su mata da maza saboda ni ba wai abu abbasura amma musulunci abbasura bai shirye da su zuwa ga sutura ba da sauran abubuwa da musulunci ya tada so irin wannan yanzu misali mutum ya shekara 80 a ce sai ya koyi fatiha yau shi zai koyi fatiha sai ya koyi fatiha ya sallah to bai hukunta sallah tai to ko ga sai musulunci ya samar da mahita to shine yace fa man lam yastati wanda bai iya ba an yi an ya gaza ya fatiha ajza'ahu an yaqula ya isa mai faɗi wagga zikiri da za ambatawa shine yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah jama'a kun fahimta wai menene amfanin karatu wannan ga wani ya musulunta ga wata an yi an yi bata iya ba to mi asallata to sai ka ce ai annabi ya riga ya ce la salata liman lam yaqra bi fatiha kitab don haka ke kan ke shiga uku ke ga biki samu ta mahita ba sai ki ce a'a ai ga mahita yanzu da akwai wani yaro akwai wani baban wani yaro nan Muktar Siri kakai ke wanda suke makarantar mu nazari sun san Bilal Muktar to baban shi ya turo mini number wata mata daga Ghana yace Kirista ce ta musulunta amma ba ta jin Hausa to tana son a koyar da ita addini da ibada tana jin turanci amma don haka sai tunanin bari hada ni da ita ko shekarar ta yi magana to ne da tsaya mun fara sai ta bajin ta gaba da to shi na je shekaran je kai ta ce min kwana biyu wai ta ta samu matsala kaza kaza tana tambayoyi da komi da abuwa na ibada so da irin ta sai ka ce sai ta koyi fatiha yanzu qur'ani ma rudda da ma qur'ani ma wata ya faɗi ba daidai so irin ta kaga sai dai ka fara koya mata mayano mayano abuwa ya abuwa wanda mai ba su da wahala ga addini to sai ka ce ba za ki sallah wurin da baki fatiha ba a to in ka ce to ai hadisi ya ce mi bala salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko bi ummul qur'an to ita me ya hukunta ta to fattaqullaha masata'at la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to amma tana iya subhanallah kuwa ta iya tana iya alhamdulillah kuwa ta iyawa to shi yasa Imam al-Albani yace mi faman lam yastati ajzahu an yaqula sai ce was sunnatu
والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية يقف على رأس كل آية ويقول بسم الله الرحمن الرحيم karanta mana tilawata بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف وهكذا إلى آخرها
a ci gaba وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس رؤوس الآي ولا يس- ولا يصلها بما بعدها وإن كانت متعلقة المعنى بها ويجوز قراءتها مالكي وملكي na'am ahsan a imam al-albani yace was sunnatu abinda as-sunna abinda as-sunna yana yanzu abinda as-sunna an yaqta'aha ko yuqatti'uha ayatan ayatan ya kakkaci fatiha aya aya yayi ta daki daki ya kifu ala ra'si kulli ayi aya ya tsaya kan kowace aya fa yaqulu sai ya ce bismillahir rahmanir rahim summa yaqifu sannan sai shi tsaya summa yaqulu sannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqifu sannan ya tsaya summa yaqulu sannan ya ce arrahmanir rahim summa yaqifu sannan ya tsaya summa yaqulu maliki yawmiddin summa yaqifu sannan ya tsaya ina ga in bai ku cire mana kuma muna guda sai mu yi amfani da shi summa yaqifu wa hakaza ila akhiriha haka zai ci gaba har ƙarshen fatiha din wa hakaza kana qira'atun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kulluha to haka karatun annabi sallallahu alaihi wa sallama yake dukkanin sa an fahimta ko yaqifu ala ru'usil ay annabi na tsayawa kan aya wala yasiluha bima ba'daha annabi bai hada aya da aya Allah shi ba mu iko mu gyara wannan yana cikin mistake din da ya watsu amma abinda as-sunna karatu daki-daki tartilan wa in kana muta'alliqatul ma'ana biha koda ko ma'ana na da alaka da uwarta ma'ana ayar gaba tana da alaka da wadda abbayanta in misali malam karanta mana misali in ka za ka kwatanta karatun ga aya bayan aya kamar yadda ma kawo a cikin sifar salatin cikonta shine kamar za a iya fassara aya misali karanta mana ko da aya hudu ga sai- ga fatiha misali a a daki cire tartiba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بابا كم؟
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك أنا يوم أصلاً ما قبل.
الدين
practical na zaɓi practical الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
ahsan to wa jama'a ga ƙa'ida haka adiri a sallah kai jama'a wallahi sunna kuma wallahi masu yi ba su jin wahala نعم masu yi sun saba in ban goge shi ba ina da bidiyon shi albani din nasiruddin ba albani zariya ba inda yake kwatanta wa sallah الله
ban gwada ma shi malam bila na gwada malam bila albani nasiruddin inda yake kwatantawa da kai ne haka yake karatu haka yake sallah kuma نعم akwai wani karatun shi na suratul ghafir a a YouTube wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar haka zaka daina karatu to haka suka karatu kuma wallahi shi as-sunna mai kwatanta wannan karatu irin su Khalil Kusari da su Ayyub da sauran masu tartibi to haka ake so amma fa ya asafan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin mistake wrong نعم an gani bid'a ne da baya ya faru to haka Allah shi ba mu iko gyarawa ko dai baki dan bada diliyin ba dai ki rarrabe su haka aka so kuskure ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ko muna yi jama'a bid'a ne an bayyana ko yawwa Allah ya ba mu ikon gyarawa to haka ne karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wala yasiluha bima ba'daha wa in kana muta'alliqatul ma'ana biha annabi bai hada aya da aya ko da ayan na da alaka da juna shi nake sai muku bayani alqur'ani akwai aya da tana da alaka da wadda ta gabace ta ka san misali haka yawwa karanta فويل للمصلين to ga aya kuskure ne haka nan ga dade kai shiru fawailun lil musallin kamata nan take ka faɗi ayar da aka gabanta in ba haka nan ba za ka ba da mummunan ma'ana ga musulunci نعم amma dudda da ita abinda mala albani ka so ya bayyana mana nan dudda da ita wagga aya da abba a son kai mi kai jinkirin karanta ta gaba to in cikin sallah ne annabi bai haɗe su نعم
kun san akwai wani kirista a zuru aka ce sai ya ce ya ce ai ƙur'ani ma ya ɓaci masu sallah ai ai sallah ma da kai ƙur'ani ya ce ai kaza kaza sai ce ga aya fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masu sallah aka sai aka samu wani dan shi amma ne ya ce to ai gaba mi an kace allazina hum an salatihim sahun an bayyana ko waɗanda ga sallar su ga laihin da suka to suna an ka zarga suna an ka ce ga laihin su نعم to kun ga ai ayat ta farko ba a fahimta ta sai an hada da wata aya ta biyu to ita sai ce wa yajuzu qira'atuha maliki wa maliki ya halatta a karanta maliki ya halatta a karanta maliki da wata qira'a ko نعم na'am ci gaba
قراءة المقتدي لها ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن المقتدي من قراءتها وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة الله أكبر الله يجيك ألباني yace qira'atul muqtadi laha karatun mamu ga Fatiha نعم me a hukuncin mamu ya karanta Fatiha kun san mamu wanda a tare da liman ai liman ya karanta ta نعم to mi a hukuncin ya karanta sai ce wa yajibu alal muqtadi ya wajaba ga mai koyi shine mamu an ya qara'aha ya karanta ta ita mi Fatiha wara al'imami bayan liman fisirriya ga sallah da aka yi asirce wa fil jahariya da sallar da aka yi bayyane in lam yasma qira'atal imami in bai jin karatun liman da wannan ne an taɓa min tambaya irin limaman nan da aka bi ko su ba su ji abin da suka faɗi balle kai da kabi su don akwai su yana can gaba ya shige can cikin lungun nan yana ta gunguni ba a ji ne to mi a hukunci sai ni ce kai fatiha ka an fahimta don haka ya halatta in baka jin liman kai fatiha amma in kana jin liman ga sallar da abbayyane to fa qira'atul imamu fa qira'atul imami laka qira'a mudabu mudabu ilayhi ko ka inshuri na hawo don haka sai ka ainihin ki karantawa amma in baka ji to ka yi mi ka karanta bari ku ji har da bayyani kenan ko aw sakata hadha ba'da faraghihi minha ko kuma in yayi shiru bayan ya kammala saktatan shiru li yatamakkana domin ya samu dama almuqtada kenan mai koyi min qira'atiha daga karanta sai ka ce fa biha to yayi madalla me albani kanuhi anan liman akwai limamin da misali zan buga misali da babban limami na madina al-huzaifi an ce yakan yi shiru don shi yana da fahimtar dole mamu ya karanta fatiha mai a hujja ce saboda la salati liman lam yaqra bi fatihatil kitab yana ganin in ka kide karanta ka saurari karatu ne baka da sallah don haka shi ka iya fahimta ce da ya karanta fatiha sai ya yi shiru gwargwaron adadin an isa karanta fatiha sai ya ci gaba da sura wai don ya baku dama duk da abin da to an ka ce hanin da annabi ya yi ai karatu ya karatu sai ce to ai yanzu ya yi shiru don ai kaga ba a da karatu tare da shi ba sannan kuma fatiha bata faɗi ba ko fahimci wannan to shine albani ke ina yake cewa idan kuma yayi shiru bayan ya kammala domin mamu ya samu damar yin ta yace fa biha madalla haka yayi wa in kunna nara duk da mu inji albani yace mu su albani muna ganin anna hadha sukuta yin wanga shiru lam yazbut fi sunna bai tabbata ba a sunna kaga amma yayi mi yace duk da mu muna ganin bai tabbata ba a sunna amma dai kuma in yayi shikenan haka ya kawo a ce sai sai a hadisu ta'ifa na domin ya samu dama kai al'adaifa mutai ci gaba القراءة بعد dauki kana da shi ko?
ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة, سورة أخرى مم.
حتى في صلاة الجنازة أو مم.
بعد الآيات في الركعتين الأولين Mm.
ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي الله أكبر القراءة بعد الفاتحة إمام الألباني يتي كراتو باين فاتحة ويصن أن يقرأ أن سنن تامتن يكرن بعد الفاتحة باين فاتحة سورة أخرى وتسورة تدبن حتى في صلاة الجنازة حق صلى الجنائزة نعم haka sallar jana'iza kana iya ƙara sura ba fatiha ɗaya ba idan ka karanta fatiha sai ka karanta sura ko da gajeruwa ce kuma tsakaiciya an fahimta ko yawwa aw ba'dal ayati ko kuma wasu ayoyi ba dole sai sura ba fil rak'atayn al-ulayni ga raka'o'i biyu na farko wa yutilu al-qira'ata ba'daha ahyanan wata ran ya tsawaita karatu a bayan karatu wato karatun gare yake bayan fatiha wata ran ya tsawaita wa yuqassiruha ahyanan wata ran ya gajarta li'aridi safarin saboda wani abu da ya gitto na tahiya aw su'alin ko ainihin rashin lafiya ta ciwon kai ko mura aw maradin ko rashin lafiya aw buka e sabiyin ko kuma kukan yaro a duka annabi ya tabbata wata raina ha ko rashin lafiya ta sa haka nan ko gajiya ko eh, wani abu haka ko kuma ka ji yara na kuka waɗanda ke bin ka sallah kamar waɗanda suke sallah tare da mata to wannan ana iya gajarta karatu sai ce mai وتختلف القراءة باختلاف الصلوات Mm.
فالقراءة في في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس Mm.
ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا Mm.
والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله Mm.
والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية Mm.
وأن يجعل القراءة في أخرين أقصر من الأولين قدر النصف Imam al-Albani yace wa taktaliful qira'atu karatu yakan canza bi ikhtilafis salawati gurgurun canza was salloli fal'irat bi salatil fajiri karatu ga sallar asuba atwalu minha yafi tsawo fi sa'ir salawatil khams bisa ga sauran salloli biyar summa zuhru sannan azhar summa al'asr sannan la'asar wal isha da isha'i summa al-maghribu galiban sannan maghriba bisa ga galibin lokuta ita maghriba ba a cika sun tsawaita karatu ba wal qira'atu fi salatil layli atwal karatu a sallar dare to yafi tsawo min zalika kullihi daga ainihin dukkanin waɗannan sallar dare ita ta kiyamul layli to dole ne sallar ka tafi tsawo bisa ga sauran sallolin farilla wasunnatu abinda as-sunna italatul qira'a tsawaita karatu fi raka'atul ula ga raka'a farko aksara min as-saniya bisa ga raka'a ta biyu raka'a farko ta yi ta biyu tsawo idan aka ga raka'a ka ta biyu ta yi ta farko tsawo baka da fiqh an bayyana baka da fahimta baka ganewa kamata ya ta farko ta yi ta biyu tsawo wa an yaj'al al-qira'ata fil ukhrayaini kuma ya sanya karatun sa ga raka'o'i biyu na ƙarshe aksara min al'ulayaini su fi gajarta da garkawai biyu na harko ƙadarin nisfi gwargwaron rabi mana gwargwaron karatun daga in ka karanta shafi guda ga raka a ainihin farko to ta biyu ka karanta a amina ne in ka karanta shafi guda to ga ta biyu sai ka karanta rabin shafi a nan haka an kaso amma watarin in uzuri ya kama ila ga asuba kana ya karanta gajeruwa ko ko ga mangariba ɗin ka karanta doguwa ya tabbata annabi ya karanta suratul a'raf a cikin sallar magariba suratul a'raf kun ko ga aka cire suratul baqara ban tana akwai sura ta kai suratul a'raf yawa babu ta to kaga annabi ya karanta sallallahu alaihi wasallam haka ne ya karanta wa tur wa tur a sallar magariba shafi biyu da rabi ko so kun ga ita ma tana da tsawo ya karanta wal mursalat wataran sallallahu alaihi wasallam shi dai an galibi abin da ya karantawa قراءة الفاتحة في ركعة قراءة الفاتحة في ركعة وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخرتين أيضا أحيانا ولا تجوز إقالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو ذي حاجة إمام الألباني يتي مي قراءة الفاتحة في ركعة قراءة الفاتحة أتكن ركعة وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة قراءة الفاتحة يا وجب أتكن قوة ركعة سعين فاتحة ويصن الزيادة عليها أن سنن تكاري سنة لأقار سورة وترن كو آية fin raka'atayn al-akhiratayn ga raka'o'i biyu na ƙarshe aidan kuma a hayanan wani lokaci wani lokaci babu lahi a dan ƙara aya guda ko aya ne jama'a unhwanin sanin sunna shine ba za ka yi inkarin ta ba inkarin sunna matsala ne yana iya kai ka zuwa kafirci to in ka sa abu shikenan don haka wata ran ga sallar azhar dai sai ka karanta sura duka ko la'asar duka karanta sura duka ka ƙara an bayyana ko ko isha'i ko magariba ya halatta wata rana yace abu na gaba wala tajuzu italatul imami min lil qira'a bashi halatta liman ya tsawaita karatu bi aksara mimma jaa fi sunnah sama da abin da yazo a cikin sunna ya wuce gona da iri duk sallah akwai misalin da annabi ya buga irin suratul adidi a karanta misali an kawo karan mu'azu dan jabal ko yana karatun suratul baqara ga sallar isha'i sai ce a turidu an takuna fattanan ya mu'az fitinan ne kaka son kazan ka hitina al'umma kazan musu matsala kazan musu musiba yace iqra bi shamsi wa duhaha wa layli idha yaghshaha ka karanta irin so shamsi wa duhaha mana ka karanta so layli idha yaghsha mana kaga annabi ya bare mi misali ga irin sallar isha'i sannan a aikace a sallar asuba ya karanta irin suratul baqara wata ya karanta surar da bata kai haka nan ba da sauran salloli wani sahabi ya ce na lura da karatun annabi a sallace ta azhar sai na gano raka'a farko kamar ya karanta suratul sajda shahi uku raka'a ta biyu kamar ya karanta rabin ainihin suratul sajda sai na lura da sallace ta al'asar kamar ya karanta ɗaya bisa ukun abin da ya karanta ga sallar azhar haka dai yayi tabga misali kaga affirmation kenan sahabbai babu agogo da za a ce yayi awa kaza amma akwai mi akwai fahimta da za su gano ainihin adadin abin da ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma nan ke nuna maka sahabbai suna bibiya yanzu jama'a shekarar da malla ya faɗi nan yau rudda da sallar isha'i an ka sallar ne aka ce don Allah wane wacce sura ta mallaya karanta raka a farko sallar isha'i wallahi na tabbata muku yan kuɗi an ka azaba a can su mahi yawa kuma kila ba sahun gaba shiki kuma jama'a ko da an ce a kula da ƙi a kula sai an ce za a bada kuɗi ko? to jama'a kuskure na yana da kyau ka san kila ba ko in ba an gali ba an ka ce wacce sura haka karanta kila ma sai ka manti ko ko dai to ki gwada ki gani wata tana ganin ba haka ba ki gwada ki gani to jama'a in har sahabbai ku lura abin da ya sani ka wannan shine ya fa gano haka ga sallah da a asircewa ya iya kirdaron cewa suratu sajara kamar irin adadinta na annabi ya karanta sallallahu alaihi wasallam na'am sai ce me fa innahu yashqu bidhalika domin yana iya tsanantawa akan man qad yakunu wara'ahu wanda abayan sanan rajulin kabirin fi sinni ga mai shekaru da yawa aw maridin ko mara lafiya aw imra'atin ko macin da laha radi'un tana yaron take shayarwa aw dhil hajati ko wanda adda tsananin bukata ya taho dai na esko zai na siri sai ga gaku na kwantar da sallah sai ce bari in sallah ta ya dauki nauyi don akwai daɗi kai sallah wallahi ga hanya akwai daɗi da ka isa inda za kana ina hasa in iso homo in sallah ta ko da naka tawa nan shikenan ko ko takato ko mil goma eh dan inda kwasa da ga tsaya akwai masallaci da nan wasu ko sai su sai su tawo su gangame duka to Allah sa mu dace to Allah yanzu na bi na bi sallah wurin nan urgently ina jiwa na taso da jami'a sai aka karanta Hamin shahi nawa ko aka karanta suratul ahzab kuma sai aka karanta su gobe na tsayi ka ga man tsayi sai eh ta mutumin nan na ma'azu ko eh sai aljaharu
الجهر والإصرار بالقراءة ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأولين من صلاة المغرب والعشاء فيسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة في صلاة المغرب وفي الثلاث وفي الثالثة في صلاة المغرب والأخرين من صلاة العشاء نعم yace aljaharu wal israru bil qira'a bayyanawa da asirtawa a wurin karatu wa yajharu bil qira'ati fi salati subhi zai bayyana karatu a sallar asuba wal jum'ati da jum'a wal idaini da idi biyu sallar idin karamar sallah da sallar idin babbar sallah duk bayyana karatu akai don haka in an kaji wani liman ya asirta sai a ce subhanallahi dun yayi bid'a wal istisqa'i ko sallar roƙon ruwa eh an kace sallar roƙon ruwa ita ma bayyane akai wal kusufi ko sallar shahewar rana ko wata wal ulayayn min salatil maghribi wal isha'i da kuma rak'o'i biyu na farkon magariba da isha'i wa yusarru biha ana asirtawa fi salatil zuhri ga sallar azhar wal asri da la'asar wa fi thalitha da kuma raka'a ta uku min salatil maghribi ga sallar magariba والأخرين لركعوي بيو من صلاة العشاء إلى صلاة العشاء نعم واصل ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في صلاة السرية وأما الوتر وصلاة الليل فيسر, فيسر فيها تارة مم.
ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت الله يتي ويجوز يا هلتا للإمام قليما أن يسمعهم الآية أحيانا shidan jiyar da su aya wata rana bis salati siriya ga sallar asirce sallar azhar da la'asar sai ainihin kadan jiyar da mutane ayoyin da haka karanta misali ka dauko abasa asirce ta sai ka sai sai aji kace kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al insanu ila ta'ami sai sai a mutane ce subhanallahi in an gaba sai ka ci musu a ya tabbata a sunna ana yin haka amma ba a yi gaman gare ba ko isha'i an fahimta ko wani ya yi haka na amma kuskure ne sallar azhar annabi eh sahabi ya ambata komi ko la'asar ba magariba ba ba isha'i ba yawwa kuskure ne abinda ya tabbata shine zuhri wal asr yusmi'una al ayata ahyana haka babu laifi sai a koyar da mutane wannan sunna mu ma wata ran wani ya muna wannan sunna lokacin a dan kolo ya zo da azhar mutumin gusau ne ahlus sunna sai ya shiga gaba ya ba mu sallah sai ɗaya ce kuma wala kusauna na taɓa wani wannan kai munasaba ke sa wani ka ambaci abu shi ko munasaba da yasa na ambace shi lokacin saboda wani bi sai ku yi karatu ba ku fahimta ba shi hewa in ga mutum ya ce ai ya gama risala ai ya gama kaza duk shirme na wani bi kana tambaya da cikin iziyar na ya rasa inda ake to karatu ko an shi fahimta aka so wallahi lokacin nan insha Allah mun kusa kai kitabul buyu cikin bulugul maram amma ba mu fahimci wanga hukunci ba kuma mun wuce shi don haka ɗaya bai na karatu mun kai ciki da subhanallah subhanallah ƙyale bayan an sallame sallah sai bayani ce ai sunna ce akwai bulugul mara masallacin aka ce ga yana sai aka ɗauko ya gwara mana hadisi hadisi ya inganta bukari da musulun sai wani ce to ai ko sunna ta kamata a faɗa mana ita kamimi a yi sai ce a ai yanzu kun sha wahala ba ku mance ta mun ka ce tabbas amma da wani method na na karantawa to da yake da ahlus sunna na mun kace lalle haka yayi to kaga mu ƙara manciya kuma mun fahimci ashe ban fahimta ba karatun da mun kai ba fahimta ba na baya na faɗa muku menene na faɗa muku je kamar akwai munasabar da yasa na faɗa haka misali eh bayan shi ɗalibi ne ke karatu wuri malam Amadu na alfiya wata dan maliki ta nahawu sai ce mallawan shi mi ajara ya ce asha a dawo baya kai da haka alfiya baka sa abin da an fahimta kamar kana 400 level sai ka ce sai ka ce wai baka san furo na ba ko ba san nawan ba haka kamata ku a primary kamata a mai shekata na buga muku irin wani misali da wani ɗalibi da ya min tambayan nan nace eh yawwa ahsantum ahsantum jazakumullahu khairan dalibi ne muke karatu da shi ka annu muke nan bello sai sai ya ci malam wai ina tambaya ne ce to wai ita umdatul ahkam ban gani an ce rawahul bukhari wa muslim yace asha a rawa baya wai ya ga kitabul buyu nace dun ba karanta muqaddima ba dan in ka karanta muqaddima ba ka ga tambaya ko gani ba so shi an misali irin wannan mutane da dama zuku suka so sai ga karatu komi sai an tambaye ka abinda adadi a ce ka san shi tuntuni wai sai yanzu aka tambaya an fahimta Allah ya sa mun gane to fahimta aka so ga karatu don haka da lokacin mun ga rike wannan sunna wa ammal witru malaci amma wutri wa salatul layli da sallar dare fa yusarru fiha taratan wa yajharu taratan wataran ya asirta wataran ya bayyana wa ya tawassatu fi raf'i sauti ya tsakaita wurin daga sauti ba sai ya daga ba ainihin sosai amma nafilar da aka yi ba'ad al-maghribi da ba'ad al-isha'i ba wutri ba ita asarci aka yanta kusan da wannan yawa nafilfilin da aka yi ba'ad al-maghribi da ba'ad al-isha wanda ba shafa'i da wutri ba asarci aka yi su haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasi
ترتيل القرآن والسنة أن نرتل القرآن ترتيلا لا هزا ولا عجلا ولا عجلا بل قراءة مفسرة حرفا حرفا ويزين القرآن بصوته ويتغي- ويتغنى به حدود الأحكام المعروفة عند عهدهم التجويد ولا يتغنى به على الأحلال المبتدعة ولا على القوانين musiqiyya الموسيقية ahsan rahimallahu shaykhana al-albani lillahi darul albani imam al-albani zariya kace al- alherin Allah ya kai ga wani ko نعم to alherin Allah ya kai ga albani yace tartilul qira'a jeran ta karatu tiryan tiryan ana son kai karatu daki daki haka ma hima ana Hausa daki daki an fahimta ko نعم yace was sunnatu abinda as-sunna an yurattila al-qur'ana tartila ya jeranta al-qur'ani jerantawa ya karanta qur'ani daki daki la hazzan ba da sauri ba wala ajalatan ba da gaggawa ba نعم bal qira'atan a'a mutun shi karatu mufassaratan kamar ana ai fassarata نعم jama'a haka saurayi karatun min shari eh نعم haka ne malam نعم ka kar ka saurari karatun ayyub ko na sallah ko na mi ko sari ka saurari karatun malama ga sunan ko su shuraim نعم ko ukasha din nan ko eh ukasha kameni to zaka ji karatu kamar a masara shi za ka ji karatu kamar mi kamar a fassara shi ya ce harfan harfan harafi harafi wa yi zayyinul ƙur'ana bi sauti kuma mutum ya ƙawata ƙur'ani da sautinsa ka yi ƙoƙarin rere ƙur'ani ba a son ka yi karatu gaƙau a uzubillahi a an bayyana ko sa ka karera ƙur'ani ya yi daɗi masu cewa kuri na su yi ta cewa har bakin su ya taɓa sili kuri kuri su yi ta cewa su yi ta zauna su tabbata nan da faɗin kuri kuri kai ka ci gaba ka kyale su nan su zuwa ga wasu sun dako suna mi da na sani duk wanda ya kushi mai neman ilimi shi da kai ne sai ya dawo yana fatan ya zama iri ne ko ɗa ne ya zama iri ne har ƙa'ida ta ci har ƙa'ida ta ci kaza kaza kaza sai an dawo ku zama iri ne ko ko kai kokari haka ba kakki damu ku cikin aji ya aje ku su dace ke hoyi kaudi kyale su su dace ka hoyi kuri an bayyana kyale su su yi ta faɗin haka nan Allah sa mu hani don haka ana ƙawata ƙur'ani da sauci ba kuri na ba amma ka yi ƙoƙarin tsalkake niyyarka kakkaino a ce ka iya kakkino a ce ke kowa iya sauti an bayyana ko kada kuma cewa ka a ce ke kaza kuma ya hada ki shi ma Ali ibn al-Fudayl ibn al-Iyad yace ka ba aikin alkhairi don ka a ce wai ba don Allah kai ba yahi ma wannan abin da ka bari sharri amma da ko yace yahi shirka duk shi ma ka bari ba don Allah ba kuma duka umuni ne da yi da bari duk ba a yi sai don wa sai don Allah in ka yi ba don Allah ba ka yi shirka in ka bari ba don Allah ba nan ma ka yi shirka kai to za ka yi shi yasa game da hukunci da abin da a cikin zuciya tsakanin bawa ne da Allah sannan kai ana ji maka tsoron yima mutane hukunci da cewa baron Allah suka abu alama ce ta munafukai masu cewa ai wani baron Allah ka sarka can da kai ba ai wanci daga karatun nan baron Allah ta kai ba ai zuwa makarantar da kaga tana yi wallahi baron Allah ta kai ba to kai munafiki kake don munafikai ka ce haka nan an fahimta haka Allah ya faɗi الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سخر الله منهم ولهم عذاب عظيم annabi ya nemi taimako sai wani ya zo da sa'i ga hannu na ya ɗebo da binu sai muna hau gazon kace daɗa shi ko ya rasa abin da zai ba Allah sai sa'in da binu ga hannu da hannu kuma shi da ya gare muna hau kai kenan su rena abin alkhairi sai wani ya zo da katon buhu ya ɗauko niki-niki sun ka ce ai kasan da gari ba don Allah an kai ba ina jama'a ya za ka yi ka huda da mutane ridan nasa gayatun la tudrak haka imam malik an ce imam malik in ya fita wajen garin madina ya sha iska ya dawo cikin gari zai ce mi mutane ka cewa game da ni na tambayi ɗalibansa to ce wani ya zage ka wani ya yabe ka wani ya ce haka za su ta zama har abada ridan nasa gayatun la tudrak ويتغنى به في حدود الاحكام المعروفه والله wanga bayan da albani ke yana da muhimmanci mu tsama saurare shi ke shi yasa hunga daga cikin masihar da nake muku dalibai ku koyi sauti mai kyau ko ba haka bane kuma alhamdulillah mun ga canji mun ga canji alhamdulillah dalibai kuna kokari ku ƙara ki zan kina da wanda kika saurare ku rinka sauraren karatu akwai ga suna qura'u da yawa kuma na sha faɗa muku babu wani alaramma face yana da wanda ya yi saurari sai dai Allah ya bashi sauti ne da baya misali abba zaria ya yi saurari kusari ya samu sautinsa duka haka za ku ji su ku bibiyo za ku isko wani sauti ne suke yi sai Allah ya ba su nasu daban an fahimta ko Allah ya sa mu dace ga malam nan in ya muku min shawi din nan mai yara min shawi ko sai ku aza min shawi na haka dai hikima ta Allah nake ba muri wagga sauti ne na amma akwai na mai shawi da wasu sautuka daban-daban na yara da na so ka shaɗin ga Allah ya ba mu ikhlasi da wamami ya karɓi aikin mu wa ya taghanna bihi fi hududil ahkamil ma'rufa to ga akwai abinda mutane ba sani ba musamman wanda bai iya karatun Qur'ani ba shi ko da ya ji sauti wani bai san ka'idar karatu ba akwai wanda yana da sauti mai dadi amma bai iya karatun Qur'ani ba wallahi in zai zauna sai a mai janja ta hanawa an bayyana ka lura ba wai sauti shi ya iya karatu ba akwai wanda ya iya sauti natural akwai kuma sauti akwai natural akwai wanda naturally Allah ya shi yana da murya ce tana da sauti an fahimta amma bai iya mi ba bai iya karatun Qur'ani ba akwai wanda kuma koyo ne zakai so nan abinda sani ka wannan bayanin da Albani zai nan gaba yace gyara qur'ani da sauti ne amma kuma wa yataghanna bihi fi hududil ahkamil ma'rufa yayi kokarin kyautata karatunsa da hukunce hukunce sanannu inda ahlul ilmi a gurin malamai bit tajwid masana tajwid don kada ka zo kana karatu mai sauti mai dadi amma baka bin hukunce hukunce shi am jahili wanda bai san qur'ani sai ce kai wani ya iya karatu amma malami da jijin zai kama ana buga mai duci ga kai saboda jiya kai ana rafkar kai ne an fahimta ko wala ya taganna bihi alal alhanil mubtadi'a kada ya rinka gunna da alqur'ani bisa ga kurakurai waɗanda aka kirkiro akwai bidoyi cikin karatun qur'ani shi yasa albani daga cikin littattafan da ya rubuta akwai bid'ul qurra bid'an mahaddata domin ya ambata mahi yawan ɗaliban ilimi bid'a ta shiga ɗaliban ƙur'ani kusan da wannan kuma haka ne waƙi'a za ka ga dudar ahlus sunna za ka ga ƴan bid'a mahaddata ƙur'ani mahi yawa bid'a ta shige su kaga mahaddaci ya take wando ne kaga mahaddaci da an ce za a yi wata musaffa ba a ce musaffa bid'a ba ce metron ne na muraji'a amma dai za ka ga wasu abubuwa sun shigo ciki shi yasa albani ya rubuta bid'ul qurra bid'o'in mi makaranta Qur'ani kuma waɗanda suka fara kirkiro bid'a a tarihi khawarij mahaddata Qur'ani an fahimta ko don haka komi advantage za ka ga su kuma yana da wani disadvantage nashi so nan an samu wasu abubuwa da sauransu kuma har gobe za ka isko haka nan to shi yasa aka so makarancin Qur'ani kana haddacewa kaka shagaltu da qira'at kaka shagaltu da abin ga ka shagaltu da littafin ilimi kuma kaka takaitu da Qur'ani zalla Qur'ani zalla bid'a ne kuma yana ruguza addini musulunci bai da qur'ani zalla ba an fahimta ko Allah ya sa mu dace su masu suka ai da qur'ani gare su ai ai yana da qur'ani amma dan bid'a ne kuma kafiri wala alal qawanin al musiqiyya kuma kada ka karanta qur'ani da ka'idodin waka kamar kana waka an fahimta kamar da qur'ani kamar waka eh yanzu a gani wasu mawaƙa da an ka ce ba sai ya ƙura'ani sai sun gaido a duka ja mana hitina kuma ga san bidi aka yi aza abu kyau ka san mun gano malamin mu da tsoro wani malamin ci gaba don haka ba a son kare da ƙur'ani kamar kana waka an fahimta to ci gaba الفتح على الإمام ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا احتج عليه بالقراءة
الفتح على الإمام بودي ga liman in liman ya laƙi to babu lihi a tunatar da shi eh barin diba abin muna da minti kusan biyar ko yanzu a idan liman ya laƙe ga karatu shine ka karanta wa yushra'u lil muqtadi an shar'anta ga mamu an yataqassad al fatha ala al imam yayinuhum budi ga liman idar tajja alaihi fil qira'a idan qira'a ta girgiza shi liman ya jawo aya tajja to babu laihi kadan tuna ma liman amma ba a so abin ya wuce gona da iri kai ta shishigi sannan wani malami ke cewa shi in ka laƙe ma ka sake ta ka ja wata mana tunda ba dole na ba an fahimta ta laƙe maka amma ku yi ta kokowa da ita ka sake ta ɗaya ka ja wata an huta amma in ka cije to a tuna ma sannan in ka canza ma'ana nan take ka a kyale ka da ka canza ma'ana shi na a gyara maka shi yasa za ga shi yasa wato komi alhamdulillah yana cikin hikima Allah ya gwada mana duk abin da ka faruwa Saudiya in kana bibiya za ka ga nan inda su sore suka gyara masu shirin ko a gyara masu da din maki da kai za ka ga shi yasa aka jera su mahaddata bayan limaman harami ka ga ma inda da an fara kuri za ka ga suna canza ko sai su gyara ma limanan take canza in za ka bi shi YouTube za ka yi ta kamo shi inda aka gyara mashi rai ko inda aka gyara masa dai ko wani limami ku diba ku sun haddace sun maimaita sun maimaita amma kuma har gobe an musu gyara yan sun kwaikwayo duk da cikin karatukan suka dauka zaka ji wannan wata ran sai ce mi الركوع فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يترد إليه نفسه ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويكبر وهو واجب ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه وهذا ركنه Allahu akbar jama'a mun gama mun yi kabbara harama mun yi daidaito ga alƙibla mun yi kabbara harama mun yi tsayuwa mun yi karatun fatiha mun yi karatun sura da ƙa'idodinsu to yanzu ruku'i ne za mu je arruku fa idza faraga min alqira'ati idan mutun ya kammala karatu yanzu ka kammala karatun sura da duka karanta ko ayoyi sakata saktatan latifa to ka dan yi shiru shiru wanda yake mi sassauka mana wanda bai da yawa bi miqdari ma yataradu ilaihi nafsuhu gurgurun abin da zaka yi numfashi ba da gama ba min aljannati wan nas Allahu akbar an fahimta minal jinnati wan nas sai ka ce Allahu akbar kai rukui jaba sallawa ta maka koyo sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar kana ganinta daga kabbara har zuwa sallamewa summa yarfa'u yadayhi sannan ya daga hannayensa alal wujuhil mutaqaddima ga fuskokin da sun ka gabata ko ga daidai kafada ko daidai kunni fi takbiratul ihram ka kabbara harama an bayyana ko to irin haka nan in ka dago kenan ko in ka dago sai ka mi ka daga hannayenka haka nan ko daidai haka in baka daga ba babu komi amma baka samu ladar daga ba in ko ka daga zaka samu lada goma to lada goma aka wasa da su ko dubu goma ana wargi da su walle lada goma hmm? to ha gani wa yukabbiru zai kabbara wa huwa wajibun wajibi ne jama'a ya zai kabbara in mun fahimta sai ya daga ko ko tare ko ko ba ya daga kowani yayi ya haire dai an fahimta summa yarka'u sannan yayi ruku'i bi qadri ma tastaqiru mafasiluhu gurgurun yadda gabobin su za su tabbata kai ruku'i yadda gabobin ka za su tabbata jama'a in mutun ɗaya haka Allahu akbar sami Allah gabobi ne sun tabbata tabbata ba dole sai kayan ruku'i sun tabbata wa ya'khudhu kullu 'udwin ma akhadahu kowace gaba ta tsaya wurinta wa hadha rukunun yace yin haka rukuni ne in baka yi haka ba baka yi ruku'in da ya dace ba kuma hadisi ya tabbata a cikin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba da labarin wannan da ka sata a cikin sallah ne sun ka ce wane ne ke sata a cikin sallar sa sai ce shi ne wanda bai cika rukui ya ce ina shaidan muku in ya shekara sai ta yana sallah bai da sallah don haka in haka nan kika sallah baki da sallah ko ke shekara 60 babu ruwan Allah da shekara ki 60 kina sallah menene shine zaki ga Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar Allah assalamu alaikum warahmatullahi jama'a sai ki zauna ana tsegumi da gulma da cince da ke minti 30 awa guda amma sallar da zaki minti 10 ta kware baki yi wannan da abuna zaka a gyara sai ce kaifiyatu ruku'i كيفية الركوع ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه وهذا كله واجب ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وهو واجب ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مساويا لظهره ويباعد ويباعد مرفقيه عن جنبه ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر الله أكبر Imam Al-Albani yace kaifiyatu ruku ya ake yin ruku'i yana da kyau kowa shi fahimta zamu yi demonstration daidai nan wa yadau yadayhi ala rukubatayhi zai dora hannayensa tafinsa akan gwiwoyinsa zai dora na aka so a dora in ka dora saman cinye ka ba su yi ba saman gwiwa an ka ce ka riƙe gwiwaka wayo makinu ha in ban karanta sai wa wayo makinu huma min rukubata ya tabbatar da su ga gwiwoyinsa wayo farriju baina asabihi ya bude tsakanin yatsunsa waɗannan yatsun sai ya bude kenan haka ko mallam sai sai ya haka dauki wannan ka ba jiki zai yi haka kakalo zai yi haka sai ya bude ba wani yadda ka gara wani mata haɗe ka aza hannun ka dole sai ka bude su an fahimta sai ka bude sannan ka rike goyo baka yin haka in kai haka ka yi bidi a bakai sunna ba dole sai ka bude yatsunka an fahimta sai ya ce mi ka annahu qabidun ala rukbatihi kamar ya rike goyonsa Na'am.
wa hadha kulluhu wajibun wannan wajibi ne ba wai ma sunna ba kun ji ya ba wata sunna na'am wa yamuddu zahrahu ya miƙe bayansa wa yubassituhu ya shimfiɗa shi ya miƙe bayansa dukkan miƙe wayanka to ka miƙe bayanka an fahimta ko na'am sai ya ce mi
hatta law sunna hatta law subba alaihi alma har zai zama kamar in an zuba ruwa lasta yana ya tabbata inda za a zuba ruwa ga bayanka so ya tabbata na'am ba ho wajibin wajibi da akwai wahala ko ai da ruwa ba su tsayi amma misali ne Na'am.
abinda dai an ba su duk zan kanka bai yi haka ba kuma bai yi haka ba to daidai yake na'am yanzu kaina ya yi sama an ku faɗi gaskiya fa to ya yi ƙasa eh to shi addere Na.
don ba ka iya cewa sai ka amma dai bai yi sama bai yi ƙasa ba don Allah akwai masu yin rukuyi hagowa su yi. akwai masu yin hagowa su yi. to duk sun yi ron an fahimta ya zan bai yi sama ba bai yi ƙasa ba Allah ya sa mu dace wala ya khfidu ra'sahu kada ya doni kansa wala yarfa'uhu kada ya daga shi walakin yaj'aluhu musawil li zahri sa shi daidai da ainihin bayansa wato yanzu kun ga karatu na muka yi na'am
wasu za ka- sai kaga wani kamar ya fahimci addini amma yadda ya gara ma shi kai sannan wallahi yan yare yaran ga misali irin ga sunan su Jabir su Bilal da ire-iren su kallon suka yadda muka sallah su ina fahimci haka nan ni karan kai na lokacin ina yaro ina kallon mallamai yadda suka sallah haka nan na'am
amma da baya sai ka gano uwa da ashe da karbi shirmina an fahimta don haka ka saurare na karatu Na.
yanzu ko ni na zo ni aka san haka ɗauki wanda na faɗi nan wurin karatu an fahimta Na.
ba wanda ka gana ba duk da insha Allah yana kwatantawa Hmm.
wato abin da a cikin littafin shi a gaskiya Na.
an fahimta yawwa don su jami'ar in muna sallah ina ganin suna kallon mu shan wani zo yara makara- masallaci ai na'am sai wahalar zuwa to haka nan da kuka shi daidai amma ku ranka tambaya an gane wayuba'idu to ga ga wata nukuda zan ƙara maimaita zan faɗi abin nanta wayuba'idu mirfaqaihi an jam an jambaihi shi ma yana da muhimmanci na'am shi ne ka nisantar da wato dancinka daga daga jikinka wani iya rukuyi haka ya kai ya warke can amma haka yi an fahimta ya mammake to shi ba kuskure ne dole sai ka bude mi sai ka bude hannuwanka Na.
kuma ko mace haka nan za ta yi Na.
ai shi yasa aka ce ta sa hijabi Mm.
an ka ce kuma mi gidan daga sallah kuma masallaci ta zo da hijabi da don haka ko ta bude hannuwanta ba wata matsala Na.
an fahimta wa ya ƙulu fi ruku'ihi a cikin ruku'i ga abinda da aka ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ita an ruwaya da ta inganta sabanin wa bihamdihi amma ko ita kai akwai ruwaya da ta zo amma dai wannan ya inganci salasa maratin su uku aw aksar ko sama da uku na'am
so ina ga kamar lokacin to na adire mu tsaya zama na farko kenan a wannan rana taswitul arkan al ilmu inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah